من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna usulul salata na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tabaraka wa ta'ala ya kanta da rahama yau muna talatin ga watan da saniya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan goma sha biyu shekara ta dubu wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wannan shi ne darasi na shida darasi na biyar insha Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idatar da mu za mu tashi inda malam yake cewa wa rabbu huwal ma'budu mun fara karanta wannan lokaci ya wancan kara insha Allah za mu tashi tashi daga nan din malam yace wa rabbu huwal ma'bud shi rabbu shine abun bauta wato Allah tabaraka wa ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan kuwa shi ne faɗinsa maɗaukaki inda yake faɗa cikin wata aya yake cewa ya ihon nasu abudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ihon nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bautata wa ubangijinku allazi khalaqakum khalaqakum wanda ya halicce ku wallabina min qablikum kuma shine wanda ya halicce wanda suka zo kafin ku ku bautata masa la'allakum tattaqun domin ku sami takawa ina kace takawa malamai sun yi ta'arifin ta da yawa mana sun ba da definition ne mai sai taqawa da yawa wasu sun ce at-taqawa hiya ittikhazul wiqaya min azabillah suka ce abinda ake nufi da taqawa definition din ta shine ittikhazul wiqaya min azabillah wato bawa ya riki kariya wata garkuwa daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala sai a ce yana da taqawa duk abinda yake zamtowa sabab na samun kariya daga azaba sunan wannan abin takawa wasu suke cewa a takawa Allah kamar Abdullahi Abbas yake cewa a takawa hiya Allah ta zunanna annaka khairan min ahad takawa shine ka ji a ranka cewar baka fi wani ba ka rika jin cewar baka fi wani alkhairi ba ko kai akwai bambanci tsakaninka da shi ba ka ɗauki kanka kawai ordinary kamar yadda kowa yake da tana ta ɗauki kenan jibi da kai da mai akabar ya ce wai haramu alaihi kazibu wa kaza kaza ce wal ujubu me ujubu shine burge kai ko ka ji kana burge kanka da kanka wannan shine ujubu ibn qayyim ko yake cewa yana daga cikin alamar raunin hankali min alamatu da'afil aqli yana daga cikin alamar raunin hankali ma'ana kamar kwakwalwarka da ɗan taɓuwa baka da hankali sosai shine ka riƙa birge kanka da kanka ka riƙa jin kai ka zama wani champion ka zama kaza ka zama kaza to alamun kana da matsala ne jirgin kai hankalin ka ne ba su ba na fata hankali saboda haka Allah tabaraka wata'ala sai ce ku riki takawa a wato ku bauta Allah tabaraka wata'ala wanda ya halicce ku ya halicce wanda suka zo kafin ku dan ku samu takawa kenan yin ibada yana ƙara wa bawa mai takawa kenan idan mutum yana kyakkyawan aiki to sanadiyar wannan kyakkyawan aiki zai sake samun damar yin wani kyakkyawan aiki kamar yadda in yana yawan sabo to yawan yin sabon zai ba shi damar ƙarin wani sabon kowanne ɗaya daga cikin kyakkyawa da mummuna yana da alaƙa da ɗan uwansa ma'ana mummunan aiki yana da alaƙa da mummunan aiki irinsa kyakkyawan aiki yana da alaƙa da kyakkyawan aiki irinsa sai dai a cikin mummunan aiki akwai ayyukan da suka fi jawo munana kamar yadda ke a cikin kyawun ayyuka akwai ayyukan da suka fi jawo kyawawa yana daga cikin ababen da suka fi kawo kyawun ayyuka shine yawan zikiri yawan ambaton Allah subhanahu mutum ya wuce istighfari in zai ci abinci sai ya yi bismillah sai ya addu'a in zai shiga wani ɗaki sai ya addu'a in zai tashi farko sai ya addu'a in zai kwanta sai ya addu'a kaga wannan duka zikirai bayan sallar asuba zai yi azkarul sabah bayan sallar asar zai yi azkarul masa da duka wannan ya cikin zikiri sai mutum ya wayi gari a cikin azzakirin Allah kafira idan mutum yana yawan zikiri ba zai ga sauran ibadu kuma ba sa masa wahala daga cikin ababen da suke kawo sauƙaƙewar ibada shi ne sallar inda za ka gane wannan shi ne idan lokacin ramadan ya yi in aka zo irin goma ƙarshe ɗin sai kafin ma goma ƙarshe in dai kana zuwa sallar tarawih sallar ashan a yi raka a hudu da kai ta mai ta isha a yi raka a goma ko takwas ko goma ko sha ɗaya ko sha uku da kai a matsayin tarawih ka yi raka a wajen goma sha biyar ko sha bakwai a iya daren a lokacin kafin kwanta bacci idan kullum sai ka yi wannan to idan an zo yin sallar asuba sai ka ga kamar ma za ka fara sanin ba ila ka ka ji ko a tafa in an zo ne a zahar sai ka nuna da magariba in an zo magariba la'asar magariba isha sai ka kullum ka ɗan tafi idan ramadan ya wuce sai ka rika da sallah ta ƙara wani sauƙin sauƙi a gare ka ma'ana kenan ne wancan kyakkyawan aikin da ta samu horo yanzu ya zanto hasana ta kira maka hasana da shi ma munanan ayyuka haka musamman kiɗa da kuma maye domin duk mutum da ke yawan jin kiɗa to abu ne mai sauƙi ya yi kalolin laifuka masu yawa yasa za ka ga mutumin da yake yin sata zai yi wahala ka samu bashi da wasu kalolin waƙoƙi yake jirga saboda a cikin waƙa akwai ziga a cikin waƙa ko kiɗa akwai wanda suke na ziga akwai wanda suke na nuna jarumta saboda ka a cikin wannan zai wahala ka samu mutum yana laifi na sata kuma baya sauraron kiɗa ko taron wasu waƙa haka nan idan mutum yana laifin zina to za ka samu zai wahala baya jin kiɗa mana kiɗa dai yana daga cikin laifin da kiɗa da waƙa yana daga cikin laifin da yake sabbaba aiwatar da wasu laifuka Allah tabaraka wa ta'ala yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamto firashan a shimfiɗe ga sanan an shimfiɗa ta a shimfiɗe kawai mutum ya taka ƙasa wato flat da kana inda ce an yi kawai gurin rayuwa kamar yadda kan duwatsu suke in za ka je shago can ka so sai ka hau kamar dutse in za ka je gidanka ka ɗan gangaro in za ka je masallaci sai ka hau sama a haka ake rayuwa har da akwai musamma amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe kalmar wato anafin furush ko wato firash anafin in fi ɗauko tabarma wato firashin mana a shimfiɗe wa sama a bina'an ya kuma sanya muku sama ga sanan kamar gini sama gare ku wa an zalami na sama ima'an ya kuma saukar da ruwa daga sama subhanahu wa ta'ala fa akhraja bihi sai ya fitar bihi sanadiyar wannan ruwa ya fitar da minas samarati nau'ikan 'ya'yan itaciya rizqan lakum a matsayin arziki gare Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min samarati nakhil wal anab yastakhiruna minhu sakaran wa rizqan hasan wa rizqan hasan wato akwai arziki mai kyau a cikin samaratun nakhil wal anab ya'yan itace wato ya'yan dabino da kuma ilimi ma'ana ya'yan itace ana samun arziki fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum arzikin ya bare ku sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya Allah tabaaraka wa ta'ala kishiyoyi kada ku sawa Allah ta'ala ne kishiyoyi me kishiya to ga Allah Allah ne shi ma wancan kun Allah ne kuna bauta Allah kuna bauta wancan kuna roƙon Allah kuna roƙon wancan kuna roƙon Allah kuna roƙon wani shehi fetur yayi tsada kuna roƙon wani shehi babu lafiya ya bada lafiya kuma kuna roƙon Allah ko saka ya zama to nid kenan andad jam'i ne na kalmar nid mufradin ta nid harfi bi kawai nid andad jam'i Allah tabaraka wata'ala ce wa antum ta'lamun alhali kuna sai kun san Allah tabaraka wata'ala shi ne yayi ku shi halice ku wadancan din ba su suka halice ku kun kun san haka mala yace qalib ibn kathir ibn kathir yace al khaliq li hadhihi al ashiya wanda ya halice waɗannan ababe huwa al mustahiqu lil ibadati shine wanda ya cancanta abota al khaliq li hadhihi al ashiya mahalicin waɗannan al'am waɗannan abubuwa huwal mustahiqqu lil ibadati shine wanda ya cancanci bauta wani abubuwa aka lissafa cikin wannan aya halittar ku ku kanku wanda suka zo kafin ku ƙasa sama fitar da ruwa tsirrai ya'yan itatuwa ibnu kafir yace wanda yayi wannan da shi su samu wata babu imuwa fiye da wanda zai gungu kuma zai bauta maka shi sai abin zai ke bauta maka wanda ya kamata ka bauta shi ne wanda ya yi ka duk wanda ka ɗauka shi ne Allah kai zama kana da yaƙi ne wannan shi shi to amma kai sai abin kuma ka bauta maka malam ya ce wa anwa'ul ibadati nau'o'in ibada kuwa allati amara Allah biha wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da su mithlul islami wal imani misalin musulunci da imani wal ihsani da kuma ihsani me ake nufi da ihsani shine an ta'budu Allah ka annaka tara haka jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisin sayyidina Umar yace bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu kaza shadidu kaza da ya tambaye shi kaza ya tambaye shi kaza sai ce أخبرني عن الإحسان فيتمي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شين إحسان كبرت الله تعالى كما كان جننسا دوما إن كي باكا جننسا توفشينا جننسا إن إن ذاك إبادة أفيلي لتقوي زمن إيه صلى أن إيه أئدا متاني وتم كل شيء إذا أنت كأنها أيك wannan baka tsoron Allah ta baka ɗauka Allah ta ɗana kan aiki Allah su wani wata ana duk ɗaya ne a gurinsa na ɗakinka da wajen ɗin duka yana ne su wani wata wa minhu malam yace yana daga cikin wato ibada ɗin addu'a'u addu'a karka yadda ka roƙi kowa sai Allah ta baraka ta Allah kaɗai ake roƙo shi kuma yake amsawa وإذا سالك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تبارك وتعالى يسي إذن bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce a kusa nake su roƙe ni kawai su nemi na amsa ɗin fal yastajibu li su nemi amsawa ta ma'ana su bi sabuban da in aka yi zan amsa su nemi wannan ina amsa addu'ar mai addu'a to daga yana daga cikin ibada shine mai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'a mukhul ibada a wani hadisi kuma yace addu'a huwa al-ibada addu'a ibada idan mutum yayi addu'a ko dai Allah tabaaraka wa ta'ala ya karba anan take ko kuma ya karba amma sai ɗan nan gaba kaɗan ko kuma wato wannan shine ya karba din kenan ko kuma ya saka abin addu'a da kai ta zama lada ba a biya wannan bukatar ba amma a rubuta maka lada gobe alƙiyama ga lada ko kuma ya kankare maka wasu zunubai nadiyar wannan addu'a shi sa inda mutum ya addu'a inda mutum musulmi ne mumini ya yi addu'a ba ta faɗa ta wannan ko dai a amsa ko a rubuta masa a matsayin lada ko a kankare masa zunubi shi sa ake son yawan addu'a saboda ita addu'a ba ta faɗa wal khawf war raja da kuma tsoro Allah tabaraka wata'ala shi ake jin tsoro baya cikin cewa ina jin tsoron kada in shiga rana zazzaɓi ya kama ni ko ina jin tsoron kada na shiga ciwo na ya tashi misali kada na yi kaza baya cikin alkhawf wanda yake na ibada na da kanta amma kana shakkar kada irin sai ɓaci ba ya ce ba za ka yi tsara safiyo za ka mutu Allah ta'ala ne ke kashe wannan alkhawf irin wannan Allah ta'ala ne kaɗai ake wannan za mu tsanga kar irin sai ɓaci ba ka ƙi warkewa a ai za ba da lafiya Allah ta'ala ne kawai ke ba da lafiya alkhawf tsoro ga Allah tabaraka war raja'u da kuma fata idan kana fatan samun ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma rahama ta kana fatan samun arziki daga Allah tabaraka wa ta'ala kana fatan samun haihuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala kana fatan samun aljanna gobar kiyama daga Allah tabaraka wa ta'ala wattawakulu da kuma dogaro ka dogara ga Allah ke waraka kar ka dogara ga wani wannan duka ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah da za ku dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala to da zai azurta ku kamar da yake azurta tsuntsu da safa zai tashi ba komai a cikinsu yana wato yana mai jin yunwa amma da ya mai dawa koshi to da tsabar tawakkali da kamar ka Allah tabaraka wa ta'ala zai yi da za ku dogara gare shi in ta kaskan dogaruwa shi kasin shine yawo ne a cikin zukata amma in mutum ya wato ya kyakkyawan dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu inna Allah balighu amri duk wanda ya dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala fahuwa hasbuhu to ya isar masa ya ishe shi in dai ka dogara ga Allah ta'ala to ya ishe shi idan kaga abin bai wato tana dan wasu shakku ne shi ka shi sa gurgudan yaqinin ka gurgudan yanda za a za ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda zanna abdi ina inda ba wanda yake zato na idan kana tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala zai yi kaza zai iya ma kaza to zai ma idan kana tsammanin in in kaza fa dole sai nayi kaza sai nayi kaza kafin to sai bari sai kai kaza kai kaza wataƙila kuma ka yi kaza ka yi kaza in tun da yiwuwar abin yana hannunsa kuma zai yi tunda ba ka zaci Allah ta'ala da dai wannan gurin na ta hau dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala ka duba tsuntsu bayya noma bashi da sto bashi da albashi a wata bashi da kanti amma kuma ba ranar da zai zama da tsotuwa dan adam yi noma ya ajiye buhu kaza ya tanadi kuɓaiwa ya tanadi daddawa ya tanadi shinkafa ya tanadi dawa ya tanadi kaza ya tanadi kaza amma sai kaji an zo wani ya ce kai ai afar gugu ake jiya ma layi ba a yi tsora ba duk wannan abin da shi yake nuna shi yake aikin wani shi yake kasuwa amma sai a yi gari abin ya kasu in ji wasu da abin da ya dafa a to a nan kuma ya ce da za ku koma komai ku bar Allah ta'ala da ku ba kuma aka ce tawakkali wa ana nufin wai kai ki nemo wa a'a haka ake don wasu na masa nuna fahimta a ce aiki wata iki ne ka zauna kawai in ne nufin kai ne wanda shi ne suna yi haka ne Allah ta na nufin kai ne wanda shi ne suna yi amma ba yana nufin wai ka zauna ko ba za ka ne ba wanda haka ake annabawan Allah gaba ɗaya sun yi nema sun je kasuwanni wasu kuma sun yi mai sun yi kiwo kaga duka sanarwayi ne da sun yi kiwo sun yi kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ababe biyu ya yi kasuwanci ya kuma yi kiwo bisa da malamai suke cewa ayyul kasab atyab wanda hanyar nema ta kowace tsarki da kyau wanda ke kiwo ya fi kowane wanda ke an noma ya fi kowane wasu ka ce a'a sana'ar hannu abinda mutum zai yi da hannu tunda annabi sun fara cewa annabi dauda yake cewa ɗayanku ya ɗauki igiya ya tafi kan dutse ya yi damin itace ya sauko da shi ya sayar ya kuma sa alkhairi ne da zai rufe mutane yake cewa annabi dauda alaihi salam amene ya kulu min amal yadi annabi dauda alaihi salam ya kasance yana cikin abin da hannu ya fita wato aikin hannu yana iya ya kuma ce kana zakariya alaihi salam najjawa annabi zakariya alaihi salam kafin kenan daga yin aiki da hannu wasu ka zaɓar su ta lalle su komai tsarki wajen aiki wasu ka aka ce wasu ka an noma kaya na wasu ka ce noma ɗin akwai da suka ce noma wasu kuma suka ce a kiwo wasu ka haɗa guda biyu da kiwo da kuma noma kaya da kasuwanci irin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam saboda haka dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala ibada ne warragabatu da kuma kwaɗayi da kwaɗayi ne wato samun alkhairin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma aljanna shi musulmi abin da yake so ya zanto bainal khawf war raja a can ba da aka ce al khawf da tsoro war raja da fata tsoron shine ka riƙa jin tsoron Allah ta baraka wa ta'ala kana tsoron kada fa aikinka ya tsaba ma ka shiga gidan wuta gobe kar fa aikinka ya safa maka azaba arraja kuma shine ka riƙa fatan insha Allah kana mai karfin gwiwa insha Allah kun da mu ne musulunci da muke mu ba mu shirka da Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala kuma ke shi ne rahama insha Allah za mu shiga aljanna to so ake ka zama tsakankanin biyan nan kar ka saka zuciyarka tabbas a duk abin da kai kai dan aljanna in kai wannan kai ganganci kar ka sa zuciyarka ai kai kawai sai sa ka gama yawo Allah ma kona ka zai azaba kai wannan ba dai bane bainal khawf war raja ba wai ka saki ragama gaba ɗaya kamar an maka garanti ba sabba nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda an ba su garantin tabbas su kuma haka ne amma tare da haka saboda jin kunyar Allah tabaraka wa ta'ala suna tuka irin su Abubakar ne Siddiq irin su Umar irin su Uthman irin su Abdurrahman dan Auf duka suna raye annabi sallallahu alaihi ya sha gaya musu kusan so nawa akwai wanda sun shiga so biyu wasu sun shiga so uku cewa kai fa wani kadan aljanna kai dan aljanna kamar tare da haka za ga ne mutum ya kyauta wata rana sai da bakar ya zo kofar annabi sallallahu alaihi wasallam kofar gida ya gaya wa wanda yake dan aiki ko kadi yake ta jefa shi annabi sallama ina sallama ina neman izini ne shigo yace ka ce annabi sallallahu ya amsa sallama yace ka ce an masa izini ya shigo kuma ka masa albishir da gida a aljanna yazo yace masa annabi sallallahu ya ansa addu'ar sallamar ka kuma ya maka izini ka shigo ya ce ubashshiruka bil baiti bi baiti fil janna maka albishir da gida a janna mutanen kawai da aka taya shi murna ya tantance a yi congratulations ɗinka tunda mafi girman sha'ani ke taya shi murna ya shiga gida sai da umar shi ma ya zo ya nemi izini maza na ce ku ce ya shigo an masa izini ya shigo ana masa kuma albishir da gida aljanna shi ma aka masa dan usman yazo yace ku ce ya shigo wa bashirhu bil baiti fil janna ala balwa tusibahu ka masa albishir da gida aljanna amma akwai bala'i jarraba da ya samu usman aka masa murna ya shiga to kai za ka shiga aljanna ma akwai jarrabawa kai dan aljanna ne da jarrabawa da ya zo zama khalifa rikici aka rinka yi har ma hana shi fitowa sallah ake saboda wanda suke tawaye da shi sun kashe shi kuma yana khalifatu rasulullah shi kadai ne aka samu a tarihi ya ya auri ƴaƴan annabi to guda biyu annabi sallama ya ba shi auren ƴarsa tara sai ya ƙara masa wata ya ce usman da muna da ta uku da mun ƙara maka ya taɓa shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama manzala yana zaune abubakar ya shigo manzana ne umar ya shigo yana gani usman yana shigo manzana ya gyara zama manzana ya daga ba ta kusa annabi salama ina gani da abubakar ya shigo mahaifina kenan ko mahaifin ta kenan ba ka gyara ba mahaifin hafsa shi ma ya shigo sirkanka duk sun shigo ba ka gyara zama ba ba ka ɗan gyara ba amma usman yana shigowa sai da ka gyara zama ya ce ya aika ba zan ji kunyar wanda mala'iku ke ji kunyarsa ba to wannan yana gida ba ka zo aka yanka shi ƙasan yanka mutum ba ƙaran bala'i ne yanka fa da ƙarfi da yadda aka yanka ya yi azumi yana karatun ƙur'ani yana ƙoƙarin shan ruwa a yanka daga jarraba wasu ne ba kamar da ƙarshen al'amari da masu ɗan aljanna abdurrahman ɗan auf ya kawo ya sayi rijiya ya bewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya bari ku fi billahi manzo Allah yace duk abin da kai daga yau sai ka shiga aljanna komai sai sai dan aljanna an ba shi garanti ne idan yanzu aka biya wani garanti mutane sun shiga uku ne san duk abin da zai shi dan aljanna ne kuma ai ta subhanallah in yi rinka barna akan ƙasa inda ya san duk abin da zai cikin aljanna ta ya ce ta ƙwarar jama'a in ya gada ma ya daina neman ya daina wahalar da kansa na kowa zai ta iya kawai ya daki wannan ya komai zai shiga aljanna ne warragabatu da kwaɗayi warrahaba shine wato mutum ya rika jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yana jin a tsari yana jin fargaba zai yiwu ko ba zai yiwu ba ga shi yana da ragaba yana da kwaɗayin rahama samun aljannar Allah ta waraka yana kuma da rahaba yana kuma jin tsoro da haila yana fargaba wal khushu'u wal khashyatu wal khushu'u da kuma tsoro wal khashya da kuma jin tsoro na ka ce khushu'u shine jin tsoro da ya ratsa zuciyar a cikin zuciyar mutum al khashya kuma shine wato a cikin a jikin gaban bawa na mutan gani alkhushu'u afwan alkhushu'u shine wato a jikin gaban alkhashiya kuma a cikin zuciya ana yin khushu'i a cikin sallah da zama gabanka sun daidaita ga Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da kana yin sallah kana waige waige ko kana wasu abubuwa da takokunka an samu khushu'i khashiya kuma a cikin zuciyarka kana halarto da girman Allah tabaraka wa ta'ala duka wannan ibada wal inabatu da kuma komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangiji ku ku miƙa masa wuya wal inabati wal inabatu da kuma wato me komawa ga Allah ta'ala wal isti'anatu da kuma neman taimako shine Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya zama ta ne wace wa Allah ta'ala duka wannan ibada ne haka wannan kuma ba yana nufin ki maka ka dan yi gurin wayan nan sai maka ba wannan neman taimako wanda kadai Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da wannan akwai ababen da Allah tabaraka wa ta'ala biyo bayinsa dama taimaka ka ara mun kaza duka nan ta'ala ya biyo bayinsa to irin wannan amma ainihin neman taimako mutu na tara neman taimakon biyan bukata wannan a gurin Allah kaɗai ake bukata ba a neman ko a gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a neman ko a gurin mala'iku ballanta na gurin wani gama garin mutum na Allah ne shi kaɗai ke hana ta wal isti'azatu da kuma neman tsari idan wani ya nemi tsari da wani ya yi kirka ba ya bauta wancan abu domin neman tsari din ibada ne a'udhu billahi ina neman tsari a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ni daga shaitan kaga neman tsarin daga ina ka nema gurin Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa innahu kana rijalan min al-insi yaquduna bi rijalin min al-jinni waɗansu mazaje ne a cikin mutane suke neman tsari a gurin aljanu suke neman aljanu su tsare su suna ta lafiya fazaduhum rahaqa sai suka wato suka imoto da su kawai to daga neman tsari da wani aljani ko wani mutum shi zai baka tsari shi zai baka tsaro shi zai baka kariya to wannan bauta ta wannan aljani ne ko wannan mutum ne ko ma ne na kan gani wal'istigata da kuma neman wato neman neman agaji in kana halin kakana kayi ka nemi a baka mafita suna wannan ne istigata ‘yan wuta za su nemi ɗauki in sun ji bala'i wa in ya sagi su yuga su bima'in كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق Allah tabaraka wa ta'ala ta wani ya sanjidu idan suka nemi ɗauki saboda tsabar bala'i sai a ba su wani tafasashen ruwa ya shi wujo wanda suna kara san su ya gasa abin da fuskar sun sai ta kwaɓe ta faɗa cikin aure nasu idan babu abin da su haka da zuwa haka al'istigasa ne neman taimako neman ɗauki an shiga matsanancin yanayi a fitar da kai daga matsanancin yanayi shine mai ka samu istighfar na wata Allah to wannan ana neman ka ne kadai a gurin Allah tabaraka to da karka ce akwai wani gaut ne shine mai bada mai tsamarwa daga cikin yanayi matsananci shi zai tsamar da kai idan kai wannan ka bauta wannan abu sunanka kayi shirka babbar Allah ta'ala ya kare wal istighatha wal dhabhu da kuma yanka idan musulmi zai yanka yana yanka ne kadai domin Allah tabaraka wataala ba a yanka dan wani Allah ba kuma a yanka da sunan wani Allah duk wanda yanka ba dan Allah ba sunansa ya bauta wannan an banga duk wanda ya yanka da sunan wani Allah ko da nufin wani Allah ya bauta wani ya bauta wani Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ma'ana wa nusuki wa nusuki an-nusuk shine yanka din kace rayuwata da mutuwata da nuna yankan da nake duka wannan da Allah ga Allah ta'ala yake da mutum yanka don wani Allah to ya yi shirka yasa ba wanda zai ce yanzu ka yanka duk wanda ya ce ma ka yanka yanzu zakara mai tsaimi ko mai wake-wake ko mai bingi-bingi a gidan tururuwa ka tawa ka bar shi a gurin ka sani kana tabo ta wasu ce ɗanin kana shirka da wani kawar ka bane suna ka ji an ce a yanka zakara ta baya baya ko a yanka saniya ta baya ga kuma kogar a ce a ta baya ake ce to da tsabar tsafi kawai ya kaji والذبح والنظر da kuma ba ta ce annabaru ba ta ce ba kance shine mutum ya ɗauki alwashin wani abu kana da wata bukata in dai na samu aiki kaza ko in wane ya samu lafiya ya ubangiji na yi alkawari zan yi azumi na kwana kaza ko zan yi sadaka da naira kaza ko zan dafa abinci kwano kaza na sadakar to sunan wannan abin da kai bakance to ana yin bakance ne kadai ga Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala yake yufuna bin nazri wa yakafuna yawman kana sharru sharru mustaqira shine annabaru wato bakance ya Allah in dai kaza na samu kaza zan yi azumi kwana kaza to dole sai kai na kwana kaza malam yace wa ghairu zalika min al-ibadati da wani waɗannan da ya ambata da wani wannan na daga ibadoji lati amara Allah biha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da su kulluha lillahi dukkanin su ana yi da Allah ne والدليل قوله تعالى دليل wannan ko shine fadin sa madaukaki inda yake cewa annal masajida lillahi lalle gaban da aka halitta jikin dan adam gabai na yin sujada duka wannan da Allah ta'ala ko ake sujada da shi fala tad'u ma Allahi ahada kada ku bautata wannan Allah tare da shi fala tad'u ma Allahi ahada kada ku yi ibada tare da Allah da wani kada za ku bautata almasajid gabbai da ake sujjada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umurce ne yi sujjada akan gabobi ko kasusuwa guda bakwai ya nuna tafukan hannaye a matsayin daya ya nuna goshi a matsayi ce alal jabhati da kan da goshi ce tsora hanta kan hanci yanzu mana da goshi da hanci daya na makanga shi ɗaya ne ta fi hana ya biyu goshi da hanci a matsayin daya ya zama uku kenan biyoyi a matsayin biyu ya zama biyar kenan domin ya kan kafa a matsayin biyu ya zama guda ba daga kan mutum zai sujjada abin da ke sun yi sujjada kan waɗannan kaɗai guda bakwai ɗin an fahimta ya zama hannayenka suna kan ƙasa tafin a mutum ya yi su talata ba kuma a dunkule yayin sujjada mutum zai miƙe hannayensa guyoyinka ka yi sujjada a kai ilin yatsun ƙafarka ka yi sujjada goshinka ka yi sujjada a kai tare da hancin yana ta ƙasa ba a yin sujjada ya zama iya goshi hancin kuma bai ta ƙasa wannan kuskure na musamman mala ya ce faman sarrafa min ha shay'an duk wanda ya juyar da wani abu min ha daga cikin su waɗannan al'amura da ya lissafa mai zairin lahi ga wani Allah ba huwa mushrikun kafirun mala ya ce to sunansa mushriki kafir duk wanda ya juyar da ɗaya daga cikin ababen da ya lissafa ga wani Allah sunansa mushriki da kafir Allah ta'ala kowa ake wannan gani da su da mazo taba da wani cikin laini saboda haka za mu takaita nan abinda na karanta mana daidai na fassara mana dai Allah ta'ala ka sami tarayya duka a cikin ladan wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana dukkanin waɗannan ababe da ma ne kullu safafa suna da alaka ne da aqida da tauhidi shi mafi tsadar al'amari kenan idan kai wasa da shi to kai wasa da rayuwarka tun ran da aka haife ka har ran da zaka mutu kenan kai kan tafi da wannan Allah ta'ala ya kai babu abin da yafi tauhidinka wato kima in kana da hankali ba kafa kafa shi kar ka zo wani abu ya zo ya fi karama shi kaga an kawo abu gidanka wanda yake nuna cewa kamar akwai dan wani yanayi wanda ke gwada cewa wannan abun fa zai ci karo da ake shara aƙida zai ci karo da tauhidi to sun wurka taka na abun burki ka yi waje kar ka da a yi ujura saboda ba ku da abin da yake tarbiyya abin da yake tarbiyya Allah ta baraka wa ta'ala ya tsare mu da wannan. Ya, ya kana.